الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعزمنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو منا أسبر آه ishirin da hudu ko da uku ishirin da uku ga watan sha'aban dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu na fa'idodin salata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halka ta hamsin halka ta hamsin da uku kuma fuska ta shida a cikin fassarar as-salatul ibrahimiyya fil kalami ala ma'ana wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai malai ce albarakatu ishtiqaquha yadullu ala amrayn ita albarka wato inda aka tsago ta yana shiryarwa zuwa abubuwa kwaya biyu na farko al-awwalu as-subutu wad-dawam in aka ce albarka to ana nufin tabbata da dawwama asani na biyu kuma az-ziyadatu wan nama'u shine karuwa da habaka wannan tana abinda take nuna kenan karuwa da habaka tabbata da dawwama qala fi siha ya bala cikin mu'jam na as-siha yace kullu shay'in duk wani abu sabata da ya tabbata wa aqama ya tabbata dai faqad baraka to shi sai a ce an yaya albarka wannan abu an bayyanta yanzu ko dukiya ce wani wani dukiya sai albarka ko wannan ta habaka kenan ko yawa ta habaka to wal birkatu ita kuma birka bi kasril ba'i kal haud shi kuma kaman tafki ne wa yuqalu ana cewa summiyat bizalika an ambace ta da hakan li iqamatil ma'i fiya saboda shi tafki ai ruwa dindindin yana nan anan ne ba inda yake zuwa to kaga dai dalalar ta dai ta ta as-subut da ad-dawam din ta fita anan din wa yuqalu ana cewa hadha shay'u fihi barakatun wannan abu akwai albarka sai a cika abincin nan yayi albarka to mutane da yawa sun ci sun koshi kuma ko abincin da ya albarka kaga duk mun koshi kai ma ka koshi ni ma na koshi to sai a ce wannan abu akwai albarka shi mana nama'un wa ziyaratu habaka da watabriku in an ce na sa albarka to yi addu'a kenan ka ce Allah ya sa albarka shine tabriku a larabci addu'a bizalika wana sa mana albarka ce to Allah ya sa albarka an fahimta shine at-tabriku yawa ba wuce ne ya canja ya canja ma'anar ta ce wana dan sa mana albarka to kaɗan cike nan yawa amma a ƙa'ida a larabci ta ce tabrik isa albarka ka ce to Allah ya sa albarka shine a larabci yanzu shi ba larabi in ka ce wai sa albarka ya ce to barakallah fihi an fahimta amma shi ba wuce in ce sa albarka to a ɗan cike nan eh an fahimta yawa sai a ce Allah sa albarka ba to to to sa albarka wani lokacin a dalalata ta hausa tana nuna ba wai ka zauna ka- ka buɗe ciki ka ka ci ba a ɗan yi loma ɗaya ko biyu an fahimta tana da bambanci da wani bismillah bismillah mu zo mu ci haka ta wani ɗan sa albarka to ɗan yi loma bi kai ma ka san ka ka ka zauna kuma ka taba ciki ba ta aka ka zo mu ci ba an fahimta wayu ƙalu ana cewa barakahullahu Allah ya sa albarka gare ko Allah ya sa masa albarka Allah ta'ala an buri kaman finnari wa man haula Allah kiyaye nan an ƙara haɓaka azaba kenan ta wuta da da wanda suke wuta wayu ƙalu ana cewa barakallahu ta'ala fihi Allah ya sa albarka Allah ya faɗa wa barakna alaihi wa ala ishaq muka yi albarka gare shi muka yi albarka ga annabi ishaq wa yuqalu ana cewa barakallahu ta'ala lahu Allah ya albarka gare shi wa fil hadith ya zo cikin hadisi Allahumma hadini fi man hadaita Allah ka shirye ni cikin wanda ka shirya wa afini fi man afaita ka bani lafiya cikin wanda ka bawa lafiya wa tawallani fi man tawallaita Allah ka dubince ni cikin wanda ka dubince su wa barik li fi ma adaita Allah ka sa mun albarka cikin abin da ka bani duk abin da ba a sa ma albarka ba kaga kamar wuta ka tunna masa in kun dan abu kankanin aka baka Allah ya sa albarka a ciki shikenan yanzu misalin albarka da yawa bambancin ta kaman akuya ne da kare zaka ga garken akuya amma baka ga garken kare ba kuma dai akuyan nan ɗaya ɗaya take haifa ɗaya biyu ta yi ya ta haifi uku zuwa hudu so amma za ka ga kare ya haifi goma ko ba haka ba lokaci guda amma shi ba yawa kenan ba albarka ita kuma nan ga kaɗan mai albarka kullum yawwa shi kuma ba yanka shi ake ba amma ita kullum yanka ta ake yi ana ana ci sai a nemi 'ya'yan a rasa amma kuma shi ga shi kullum ba ya haifi goma a mako ba a shi ko ita wannan ta haifi ɗaya ga garken ta nan to albarka ce nan an sa albarka nan babu albarka to komai na du- na duniya haka yake ko kuɗi ne shi yasa ba wai yawa ba yasa muke addu'a mu ce wa habli amwa hablana amwalan kasiratan wa ba dukiyar ka sa mata albarka ahali iyali kenan mata a ba ka masu albarka wanda za ka aura sannan ƴaƴan da za a baka a baka masu albarka ko da yawa ko kaɗan an bayyana kaga baka ɗa ba ɗaya mai albarka ma walillahi alhamdu yanzu aka baka ɗa irin imamun nawawi ba ya ishe ka ba alad mai albarka a baka irin su da yawa kuma wala- in ba- baka samu masu yawa ba aka baka ƙwaya ɗaya irin nawawi to shi nawawi ɗaya ne tamkar da miliyan imamun nawawi imamu suyudi wayannan duk ɗaya ne tamkar da miliyan ba wata rana da za ta fito ta faɗi ba a amfana da su a duniyar musulunci ba babu ita tun daga lokacin su zuwa yau babu ita babu ita imamun nawawi mai riyadu salihina ba wata rana da za ta zo ta faɗi ta mutu ta tafi ba a amfana da su ba imamun nawawi a'a ina ga misra dai ko imamu suyudi ne kai na misra an fahimta al-imamu suyudi shi kuma damaska ne mutumin siriya ne imamun nawawi eh ko malam bashir mutumin siriya ne damaska shi kuma imamu suyudi mutumin misra ne yawwa shi kuma ba na alƙali iyad ne a shafa yanzu shi nawawi bai da ɗa bai da ɗa bai ko aure bai yi ba ƙwarai kuwa amma wa ƙuli imalu fa ku yi aiki za mu bayyana. Da Allah. Ga shi ba wata rana da za ta zo ta faɗi ba a ta amfaninsa ba, ba a yi mai addu'a ba a ta albarkacinsa ba, ba wata rana da za ta zo ta faɗi. Imamun Nau, haka Imamun Sudi, masu tafsirin Jalalai ne. Jalaluddin al-Wahali da Sudi suna can Misra. Eh, Imamun Shafi'i, Imamu Maliku, Imamu Abu Hanifa, Imamu Ahmadu ɗan Hanbali. wayannan shubran yace fa maliku wan umanu ahmadu kulluhum kaza shafi'i laulahum azlamal ufku yace wayannan hudun ba dan su ba da duhun da sararin samaniya sasararin sasannin musulunci da haidu wayannan hudun su Allah ya danka kiwon shari'a a hannunsu eh su kuma akwai wasu fuqaha usaba'a a Madina guda bakwai wanda kusan dukan su maluku abun su ya karbi ilimi su kuma kaf addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na shari'a a hannunsu su kuma aka danka fuqaha usaba'a din guda bakwai ya bi aini su kuma ina ga su ne su zai dubana assalamu alaikum su bakwai ne wanda kusan maluku duk abun su ya karbi karatu su kuma kowanne su akwai babban malamin sa a sahabbai wani sayyidina Umar ne wani sayyidina wani sayyidina Usman wani shi dai Imam Maliku khulafa'ur rashid duka yana da hanya ta su ba wanda kuma ya samu wannan a cikin su wayannan arba'a din ba Maliku ba yana da isnadin sayyidina Usman yana da na sayyidina Abubakar yana da na sayyidina Umar yana da na sayyidina Ali imamu na imamu darul hijira an bayyanta to albarka kenan a sa albarka a cikin lamarinka in ilimi ne a sa albarka a ciki wani yana nan da tarin ilimin amma ba albarka kuma da gaske malami ya san ilimi amma Allah bai sa albarka a ciki ba shi ba zai amfana ba wani ma ba zai amfana da ilimin ba ba albarka wani kuma zaka samu ilimin ba yawan amma ko akwai albarka ce to shi zai amfana da ilimin wasu ma za su amfana da da ilimin albarka kenan ƴaƴa a ce Allah ya musu albarka an bayyanta kazan mu albarka ce ta bawu shi ya ce Allah ya wai albarka yi kuɗi kenan wani su ne aka haɗa malam Sabiu shi kenan ya ce yaro ya albarka a'a ba kuɗi ne albarka ba albarka hambayin ba kaɗai kuɗi ne albarka ba. Eh Allah ya sa mana albarka a rayuwa da mu da iyalanmu da duk masoya gaba da dukkan musulmi. To shine wa barik li fi ma da ta annabi yace abinda ka ban Allah ka sa mun albarka. Eh abinda duk ka ban ka sa mun albarka. Alayhi salatu wassalam. Wal mubarak in aka ce da mutum mubarak allazi qad barakallahu ta'ala fi wanda Allah ya sa mai albarka. daga shi yana daga cikin sunayen da annabi ya ce ka a sako saboda ta kama akwai yabo a ciki ko eh mubarak ba shi mubarak din eh yanzu suna daga cikin sunayen da aka karanta sawa warai kuwa yana na a cikin sunan ibnu majah ina ga a sosai saboda haka ba ba hara ba haramun bane abinda ba a so yabo kamar yabon kai ne a ciki akwai yabo kamar ka ce wannan ɗan Allah ya sa mai albarka wani na daban ne a cikin akwai taskiya a ciki na bala tu zakku an fusa ku an bayyanta yawwa to to to an fusan dai mm amma yawanci Muhammad ne sai a ce Muhammadul Mubarak ko ai tafa'uli da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ne kaga mm amin a wal mubarak qala ta'ala ikhbaran alaihi salam Allah yana faɗa yana bada labari kan Annabi Isa alaihi waja waja alani mubarakan aina ma kunta shi kaga an sanar da shi ya sani Allah ya sanya ni ni mai albarka ne a duk inda nake Annabi Isa ni mai albarka ne a duk inda nake azaba fi kasarati sifatihi wa kamalatihi wa baqa'iha ya girmama wajen yawaita sufofinsa da kamalarsa kuma da cewa kamalarsa da sufofinsa tabbatattu ne wata azama kuma ya girma fi azimi ne amini wajen gwababan ni'imominsa da yake bayi wa khairatihi da alhairansa wa ifadatihi anwa albirri wal ihsani ala makhluqati da kwaranyewar da Allah yake wa bayinsa nau'i na, na kyautayi da kuma kyautayi a halittarsa wada wani da dawwamar haka din fa hadha wasfu wannan sufa ya dullu ala kasarati kamalatil zati yana shiryawa zuwa yawan kamalar zatin Allah wa kasaratu sifatil af'alil fayyadat da yawaita sukofi na aiki wanda suke masu yawan kwaranyowa bil khairati da alhairai alal makhluqati afsahalita kamar wahawu an bayyana kaga wannan suna ne wanda yake dilala izuwa yawaitar kwaranyan baiwa ta ubangiji an bayyana wahabu ba eh haka gafaru suna da yake nuna yawaitar kwaranya gabar ubangiji tabaraka wata'ala a- na siga mubalaga ka gani wahabu kaga ya auni fa'alu an bayyanta da dulla alal kasarati ka gani akwai dilala ta cewa mai yawan yi ne ka antal wahabu ka antal wahabu an bayyanta shi zada daga cikin sunayen da in kana neman baiwa a gurin Allah to sai ka dinga yi eh sai mai suka ce ne masanan akan sa sun ce okay mene shi wato ba a so a fa- ana yi ana bari bai dawowa ba yake ba sai ka daɗa da- dawowa in ka ka- ka- ka tafi ka tafi kuma ka ɗan ajiye to kuma ba- baya za ka dawo ka daɗa sai ka sake sabon gini yau wa ke sako sabo kan ka tun magaci an fahimta eh amma sunan jalabi ne ba shakka sha hudu ne ai ko sha hudu ne wau shida ha babba biyar alif ɗaya ba biyu in ka haɗa sha hudu kenan eh sha hudu kenan in ka tashi lamba account ɗinka ya kasa sha hudu da da wani sunan kaga kuɗi kan ba sa da yawan shigowa ba. an fahimta yau wato shine amin wa ifadati anwa albirri wal isani ala makruh wa dawal fa hada wasu aka ce wa kasaratu fal barakatu kulluha min Allah ita albarka duka daga Allah take kama qala sallallahu alaihi wasallam yawmal hudaybiyati kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar yakin hudaybiya wa qad naba al ma'u min bayni asabi sharifati a lokacin da ruwa ya bugo ta tsakankanin ƴan yatsunsa madaukaka qala sai annabi zai ce hayya ala dahuril mubarak eh ku to ga ruwa tsarkakacce kuma mai albarka eh bayan tsarki kuma akwai albarka a cikin wannan ruwan eh akwai albarka a ciki eh daga hannunsa gashi na ruwa yana tsubbugowa annabi ya ce ku taho ga ruwa nan yana tsubbugowa mai tsarki ne kuma mai albarka kaga ayi me ayi tsarki kuma a sha an fahimta eh a shafa a jiki ma a mulmula a shafa wal barakatu min Allah ta'ala sai ce albarka daga Allah ce kama fil bukhari kama yadda ya zo a cikin sahihul bukhari amin malam ibrahim wal barakatu ita albarka hiya thubutul khairil ilahi shine tabbatar alhairin ubangiji fi shay'il mubaraki a cikin abin da aka sa mai albarka ala wajhil kasarati bisa fuskar yawaita qala ta'ala Allah ta'ala yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka a duk inda nake ai maudi alkhairati lillah duk inda nake bugire ne na na na alhairan ubangiji qala ta'ala fi lailatul qadri Allah ya faɗa cikin to izuwa fiha a cikin wannan dare alal ibadi absabai Allah ta'ala yace inna anzalallahu fi lailatul inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin ko qala ta'ala Allah ta'ala yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan mun saukar da ruwa mai albarka minas sama'i daga sama a ai kasiran khairuhu wa nafu ruwan da yake wato alhairinsa yana da yawa kuma amfaninsa yana da yawa kuma fassala zalika bi qawlihi ta'ala Allah ta'ala ya rarrabe haka yace fa ambatna bihi jannatin wa habbal asif ko wan nakala basiqatin laha dal'un nadid rizqan lil ibad wa ahayna bihi ballatan baita wannan shine nau'in albarkar ruwa din an tsirar da wato zangarniya da shi an fitar da kwaya dabino gashi suwa wato shi ma an fito da shi sannan an fitar da shi arziki ga bayi sannan ko muka raya wato matacciyar ƙasa ƙasar da ta bushe yau wato aka raya ta kuma sai sai ta ta tsirar da alhairai wa qala ta'ala fil barakati allati afadaha subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya faɗa a cikin albarka wadda ya kwaranyo da ita waja ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha Allah ya sanya duwatsu wa tabbatattu a samanta ya sanya albarka a cikin ta lamiri ya udi ilal mi ilal ardi zuwa kasa ko wa bi hadhihi al barakatu da wannan albarka ne saratil habbatul wahidatu sai kwaya kwaya ɗaya ta zamo tudau fi batnil ardi ana tona ƙasa a saka wannan ƙwayar fatun bitu a za'afa hawa amsala sai ta tsirar da ninke-ninkenta ɗan abin da ake shuka yanzu a ce nan gona ce iya nan inda muke karatun nan Ka- aka ce za a shuka masara Ya- za a shuka kwano biyu malawan ta yi wa hawa da Allah sir subhanallah ba ta fita ba ya ishi nan gurin gaba daya a'a to kaji kaji kaji abin da Allah ya faɗa da yawa wai kamin mai wahidin ruwa kwaya daya kuma wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli ba to albarka shi ma wannan albarka ce ai a ce an tsan zuba abu guda biyu biyu uku uku an zuzzuba a guri kuma an tashi iwa yanzu aka tashi iwa kuma na ya ibi buhu ɗaya ko buhu biyu ka gani to kaga kan ai albarka ta ta hasala dan abu kadan ya zawo ko to shine ba wan nawasul wahidatu tugras azo kwallo kwaya ɗaya na dabino a dasa fatu udi minas samarati ma sha Allah ta'ala min al adad ta bada abinda Allah ya so na adadi walau la zalika inda ba dan albarka ba la a'adatil habbatu habbatan wan nawatu mislaha wa tabarakallahu rabbul alamin ba dan haka ba da duk kwaya ɗaya ta bada kwaya ɗaya abinda ka sa shi zai fito abinda ka sa shi zai fito ka ga da babu labari saboda haka shi ma kwayar dabino in ka sa kwaya ya baka kwayar dabino kwaya ɗaya kaga dai hidiman nan da za a yi da wahala za a ce kowace ɗaya kwaya ɗaya ban baka kaga kan ai da an da an sha wahala da an sha kebura ta zamanin an fahimta a gyaɗa bace sai an zo ana rarragewa kaji ba shi ma din kuma ya kuma ya kuma fitarwa to shi yasa Allah da ya tashi sai yake gaya mana yace afara wani mutum kaji ba Allah yace noman ku kuke ko muke eh kai kai ka zuba amma zuba mata ido kake ka gaya za a yi kuma Allah yace launa sha'u laja'alnahu hudaman wazantu inda mun so yin mai da shi karmami mu ga yadda za ku yi mun mai da shi karmami da wanda ya isa ya ce bala'i ba to ba za ta yi gaba ba sai ta tsaya kawai to me ita ya ce ta tsaya haka ne sai dai a sari to me ita ya ce ta tsaya iya haka haka yi nufin raya ta ke ba za ta yi gaba ba sai karmami amma da ya dai a je a tira a ƙona ko a kai wa dabbobi su nasu ne rabonsu ne haka Allah ya tsaga tun kan ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin su za su ci na haka kai wa za ka ciwa kai dai hidimar za ka yi kawai abin da ake so da kai kenan to nufi eh to shine fa to albarka kenan wa inna a azama mubarakin to duk wannan yawon da muka tafi muke ta magana yawon nan duk da muka tafi muke yi magana fa muke yi akan wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sai ake so a gaya ma wai me albarkan nan kuma me kake roƙowa annabi sai mala yace to ka sani wa inna a azamu wa inna a azama mubarakin mafi girman wanda aka yi wa albarka wanda barakallahu ta'ala fi wanda Allah ya sanya albarka cikin sa wa baraka alai ya sanya albarka kansa waja alahu mubarakan aina ma kana yasa shi mai albarka duk inda yake huwa sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu annabi muhammad allazi baraka wa zarrati wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi albarka a jikinsa gaba ɗaya a dunkule haka wato zarra zarra ta ta jikinsa wa fi qalbihi sharifi Allah ya sanya albarka a zuciyarsa madaukakiya wa sam'ihi da jinsa wa basarihi da ganinsa wa fi aqalihi da hankalinsa gare shi yayi albarka da shi gare shi din dai fi jami'i ma dahu min alhuda cikin gaba ɗayan abin da Allah ya ba Annabi sallallahu na shari'a wal ilmi da sani wal amali da aiki wal khairil ami da alhairi cikakke allazi shamula jami'a wanda gaba ɗaya gashi na alhairin sa ne ya ya game duniya gaba ɗaya fala barakata an mumin ba wata albarka wanda take mafi gamiya kamar annabi sallallahu alaihi wala khaira babu wani alkhairi a zama minin mafi girma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace amma zatu wa zarratuhu ashariba amma zatin sa da zarrasa alaihi salatu da wada waja fa inna fayyazatun bil barakati wal khairati masu kwaranye ne da albarka da alkhairai fa ma massat yaduhu sharifatu da'aman wala sharaban illa saratil barakatu lillahi tunda ake hannun annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakiya bata taba taba abinci ko abin sha ba sai albarka ta nasu albarka uwayi ta nasu a wannan abu abincin da mutum ɗaya zai ci ko ‘yan gurasa ce ake da ‘yan miya ya ce ka a sauki, ko yana ta hannunsa mai albarka, sallallahu Alaihi wasallam mutum nawa ne suka ta abincin nan, kowa ya ce ƙoshi, kuma ya- abincin yana tsaye yadda yadda ake yawwa albar duk abin da ya sa hannunsa to shi kenan magana ya aka yi da nonon abu huraira ko aka ne abu huraira ya ya fito hanya ya ce wallahi yana ganin sai ya ga guri ya zaci tudu ne ashe normal ne gurin ba ba tudu ba ne yunwa ya ba dama eh ya ce eh, sai ya ɗaga ya ji sai zai dak- daga kabar sai abu ya ji ashe gurin normal ne ba ba tudu ba ne ya ce sai na zauna hanyar da suke zama sahabbai suke wucewa ya ce sai na bakar sai gashi ya zo yana zuwa ya ce sai na tsare shi nake masa tambaya kan wasu ayoyi ce da na san amma na san amsoshin kawai so nake ya ga halin da nake ciki ya, ya tallafa ka ji ba za su iya roƙo ba saboda sufanci mala eh ba zai iya cewa gashi ba eh ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana kalla ta fa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi sai yana kallo na ya gane me yake raina ka ji sabai sun sa annabi ya sa abin da yake ba a boye masa komai ya sa abin da yake raina da abin da yake fuskata sai ya ce ya bahir ne yace labbaika yace alhiq yace to mu tafi shikenan aka tawo ana zuwa gida aka ce to ko an kawo wani abu aka ce an kawo eh hadiyar nono sai aka kawo to nonon nan bai fi abu ya biya gurbe jiwa a yunwar da yake ji gani yake wannan zai zai abu shikenan ana zuwa sai shugaba ya ce to je ya kirawo ah, sahabu sufa yau ya kira su duka To, su wajen tamanin ko saba'in da wani abu ya ga nunan nan ya ce wato wallahi ba don bin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ba ne ya ce da na ɗan ce a ɗan fara ba ni ɗan sha ya ce a wayar da za a yi ya ce na tafi na ce musu ku zo suka zo kuma zuwa da a bukata su suna zuwa ya ce sai aka ban nuna aka ce in babba tun da aka ban dama to ba ni zan fara sha ba ya na babba yawa su za a ba su sun fara sha sannan yace aka ba su a ba wannan ya sha ya sha ya sha ya koshi a ba wannan ya sha ya sha ya koshi a ba wannan ya sha ya sha ya koshi a ba wannan haka aka gaba ɗaya layi sai da kowa ya sha ya koshi ya tashi ya ce saurawa ya ce saura ni da ku ya rasu ya ce to sha abu huraira ya karba ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya ya miƙo sai annabi sai ce a sha dai azala sai ya ce sai ya karba yana karba sai ya shanye shi amma dai duka kowa to wannan ita ake cewa albarka akwai abinci da aka bari bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta faɗa na manta adadin abin da aka bari dan kaɗan ne dai amma shi aka yi ta ci bai ƙara ba sai da aka auna dan ada ai da zari yake eh sai da aka auna aka ga wai bara ga wai abincin ne ya dai kullun ai ta iba ba ba abin nan a ga bara a auna zauren kwan ana auna yake ne ya kare eh dawa auna wallahi har yau bai kare ba eh dawa auna ba zai kare ba ana nan za a yi ta kawowa daga babu ba na'am a zangarniya ba gaskiya ne sai a bar shi ba tare da makila ba ba gaskiya ne zai za a fi sanin sa a haka sai a fi ganin albarkar sa yace suna aunawa ta ce shikenan kuma sai ya kare sai ai dan adam ba zai iya hakuri ba wallahi wata ran sai ya ce "Kai, bara dai mu ga abun nan a dula yawa to shi ne mazanta to wannan shine to kaga wannan wala ba saka fi da amin au ma'in illa wa gurga bai taba tofi a abinci ba ko ruwa ba sai an sa albarka a ciki yau ruwan rijiya aka yi mata eh? rijiya aka mata a- ta zarɗi ce zarɗin ba daɗi yana yin tofi ya koma da daɗi alayhi salatu wassalam eh shi kuma wancan ta kadarin aka gaya mai yana toba ya daina shaguwa ran gaba ɗaya aka rasa ma gaba ɗaya da ana iya ja ma a yadda yake ɗin to yana toba shi kenan in sai lafatul kazzabu ya daina sha- sai daina shaguwa gaba ɗaya ruwan yawanci ma wani zai yi shi ba eh wala ba bai taba shafa kan mutum ba yo ko a mafarki ya shafa kanka ai magana ta kare aw wajahu ko fuskarsa aw mawdi'an min jismin ko wani bugire na jiki illa halatti barbace wannan gurin albarka ta sauka wa shifa'u da waraka wannan zaratu da ko da tayi Fati alaihi salam yace ashirna ha yau ku sa wannan riga ta zama jikinta take take tabawa an bayyanta baba sallallahu alaihi wa sallam na'am gaskiya ne shi ma kuma sai gashi suka suka fito ga idan katada shi ma bai ƙara ciwo ba an zazzago shi ya matsalo shi ya taho da shi annabi ya karba sallallahu alaihi wasallam ya mayar mai shikenan bai ƙara ciwo ba ne wannan na'am mus'ab ba haka yake haka yake mus'ab dan ubay radiyallahu an ga binni kuma to abubuwa na na albarkatu na na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zatin sa to ba za su idayu ba sai malam zai ba mu misali kwaya daya wala kad kana ashabu sallallahu alaihi wasallam yatazahabuna ala ma'i wa du'i sahabban da suna matsatsa ture ne a ruwan alwala annabi wa ala nuhamati eh yawwa shine fa akwai wanda ya fito a malaman izala ya kore wannan albarkar ga annabi sallallahu alaihi wasallam iyazu billahi ai ka ji shi ya sunan sa ma wannan haifan ya fito yace ba ka ya fada yadda ka ji hakan nan ka cewa ba ka haka ya bada kuma suke ba shi kariya wallahi tallahi wani haifan su sun san shi babba ne a cikin su wallahi karare fito wai ka ce Allah ya ma albarka annabi sai ce ai ba kaza ai wallahi sallah aka yi ba kuma wancan mushen kuran na Kaduna ya fito wai zai ba shi kariya zai ba shi kariya cewa daidai du'a haka yake haka yake to sahabbai suna kokawa a Lanu kamati suna kokawa a tsakakinsa wa busaqihi da tofinsa tofin majinansa alayhi salatu wattabaruki bi siyabihi tana albarka da tsuwa a tsoma ma tubabin annabi a tsoma ma a ruwa a baka in ka baka da lafiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaka tajidu ma yurwil galil wa yashfil ali an ka je mun je karshe za mu ji misalan wayannan ya ka mana karshe za mu yi yace wa laqad barakallahu ta'ala fi sam'ihi wa basarihi manzo Allah Allah ya albarka a jinsa da ganin sa fa kana ya kula yana cewa inni arama la tarawna ina ganin abin da ba kwa gani wa asma'u ma la tasma'una ina kuma jin abin da ba kwa ji to wannan karatun albarka din wato kusan bara mu je wayan bagi din nan sai mu kwana kama baraka subhanahu wata'ala lahu fi kalki kamar yadda ya albarka cikin halittar safa wa sai annasa kullahum bi khuluqil azim ya yalwaci mutane baki ɗaya da ɗabi'unsa kyawawa kama baraka lahu subhanahu fi qalbi sharibi Allah ya sanya albarka a zuciya annabi madaukakiya fatta sa'ali nuzulil qur'ani wannan zuciya ta yalwata ga saukar alqur'ani mai girma bi nafsihi da nafsin sa ma'ani da ma'anonin qur'ani duk ta karba wa mafahimi da fahimta fahimtan qur'ani wa irshadati da da shiryoyi na alqur'ani wa ruhihi da da ruhinsa wa asrari da sirrinsa wa anwari da hasakensa lam yattasi ayu qalbin zalika ba wata zuciya da ta yalwatu ta iya daukan alqur'ani da ma'anonin qur'ani da fahimtar irin zuciya annabi Muhammad wa ila zalika ashara subhanahu bi qawli zuwa haka ne Allah ya nuna cikin fadin sa nazala bi ruhul amin ala qalbika ar-ruhul amin ya saukar da shi a zuciyarka ai ala qalbika kasatan a zuciyarka ke min bani sa'il qulubi kulliha kama barakallahu ta'ala lahu sallam fi quwwatihi al-jismiyya kama yadda Allah ya albarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam karfin sa na jiki ya yi sula ya staɗi wa ahadun an yi ƙawo da ya fito na fito da annabuwa ya fito na fito ya tana ba a taɓa yi ba kowa yi kai sai ka sha ƙasa wa kana yusuri wa atsuwa musari'in musari'in sallar ko mata sai dai ta yagi duk san tsin fata da waye sa kafa ya take ta ko arba'in kuja sai dai ta yagi amma ya ce in dai musulunci gaskiya ne annabi ya kada shi salasala sai shi kenan da jama'a Allah yana so a shiga musulunci nasirul haqqi ne shi bil haqqi alaihi salat shi kenan yace a zo ayi manzo Allah zai sala ana yi ya tafe shi ya daga shi sama alaihi salatu wassalam yayi aje shi a hankali eh zaune in ya tsayi a tarwatsewa zai zaune haka zai sauke shi a hankali yake ganin kai wannan ai a dadaye aka dadaye la aka yi zagaye uku eh sai da aka yi zagaye uku ya ce ya kayi ba wani musu ba ya kayi to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya albarka cikin ƙarfinsa na jiki sahabbai duka karbaban suna ɓuya a bayansa in ana in fa- in- in danderu ya yi zafi wuta ce wuta ya su zo bayansa su ɓuya na ba ta an fahimta shi ne ma da yake ya kamata wanda yake so ya ga haka ya kowa cikin littafin mu ashama ilul muhammadiya eh wanda zai je ya samu bayanai akan haka in Allah ya zamu koma masa zamu koma masa kaga kenan sai mu kwana a wajen wayan bagi din nan akwai yar takaitaccen sanarwa gobe ne maulidi to amma maulidin a Madina za mu insha Allah zan tafi umara gobe in Allah ya kai mu saboda haka ah, maulidi eh a'a